والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد وبركة مدسادوا أولا bayan dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da saduwa a wannan majalisi na shida na majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan wata na ramadan mai albarka na shekara ta 1442 yau shida ga wannan wata na ramadan hijira ta 1442 wadda wannan rana ta yi daidai da 18 ga watan 4 shekara ta 2021 ta miladiya a yau insha Allahu za mu tashi aya ta 11 a cikin suratul furqan kuma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa suka rubuto akwai akwai takardu na tambayoyi da aka rubuto a nan akwai kuma tambaya da ta zo ta facebook akwai kuma tambaya da ta zo ta email daidai gwargwado za a ɗauki tambaya ɗaiɗai insha Allah wannan tambayar ya ce malam Allah ya ƙara maka imani da lafiya da arziki Allah ya ji kan mahaifanka amin hakika muna jin daɗin wannan karatun naka wallahi sosai malam don Allah muna neman addu'arka Allah ya ba mu aiki kuma ya aurar da mu hakika mu ne ma'aikatan yan fawa waɗanda suka gama muna roƙon malam ya kira ga gwamnati ta dube mu to muna kira ga Allah maɗaukakin sarki ya dube ku kafin kowa kuma Allah ya jibinci lamarinmu baki ɗaya Allah ya kawo kyakkyawar mafita Allah ya inganta tattalin arzikin wannan ƙasa yadda zai zamanto an samu damar makin ayyukan yi Allah ya yi mana halin tsanani da ake ciki a wannan ƙasa hakika akwai abubuwa da dama waɗanda suke gwamnati tana yi kuma ta yi a kan samun ma matasa aiki muna fata waɗannan abubuwa za su ci gaba su ɗore kuma ya zamanto kamar yadda aka ya kai ga mutane daban-daban musamman wanda aka yi na 'yan fawa ɗinnan to kuma a ɗauka a ga yadda za a ɗora a kan wannan allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita dukkan gata daga allah yake duk wanda allah bai masa duk wanda allah maɗaukakin sarki bai wadata shi ba ba za ka samu mai wadata shi ba lama ni alima a taita wala mawaƙiya lima mana babu mai bayarwa ga abin da ka hana babu mai hanawa ga abin da ka bayar muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu Allah ya bayar amma wannan kuma ba zai hana ya zamanto a bi sabubba da Allah ya sanya ba wanda ɗaya daga cikin sabubban shine kira da ake ma hukuma kan a kula da wannan al'amari don abu ne wanda yake shafar zaman lafiyar al'umma da samar da rashin aikin yi yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rashin kwanciyar hankali da rashin aminci a cikin al'umma to sannan akwai Uh, wanda suka yi tambaya ta facebook suka ce assalamu alaikum malam ya allah ya kara lafiya malam tambaya ta yaya za a fitar da zakar motocin haya wato muta uh, wanda yake da motocin haya suna yi masa sufuri ana kawo masa kudin haya yaya za a yi da zakarsa to da motar haya da uh, gidajen haya da injinan haya da a daidaita sahun haya da jirgin saman haya ma in kana da jirgin sama kana bayarwa haya babu zakka akan shi ainihin kadar zakka akan dukiyar da aka baka ce ta haya dukiyar da aka baka in ta kai nisabi in shekara ta kewayo sai ka fita daga lokacin da ta kai nisabi to daga shekara ta kewayo sai ka fitar mata da zakka in dai bata tawaya har ta yi kasa da nisabi ba to amma ina ga wannan tambayar da suke shine kudin baya zama a hannunsu koyaushe suka samu kuɗi sai su sake siyo wata mota koyaushe suka samu kuɗi sai su sake siyo wata mota saboda haka a koyaushe zai zamanto kuɗin da yake hannunsu watakila ba lalle ya zamanto shine yake masal shine yake musalta a musalta wato dukiyar da suka mallaka ba idan ba suna yin haka bane don gudu daga don gudun zakka to wannan babu laifi a wannan hukuncin kamar da muka faɗa haka yake ba za su fitar da zakka ba sai akan kudaden da suke sun shigo a sai su duba balance su kuma a cikin irin wannan yadda zai zamanto kuɗi suna zuwa kuma ana fitar da su to yawanci malamai fatawar da suke yi shine su sanya rana a cikin shekara don suka sanya rana a cikin shekara sai su duba balance ɗin account ɗinsu inda suke aje kuɗin a account ɗinsu in ma ba account bane a hannu suke rikewa su dai duba balance ɗin kuɗi wanda suke da shi to wannan balance ɗin ko da sun ajiye wani kuɗi da suke so su sai mota inda ba su riga sun tura kudin wajen sayan mota ba kuma ya zo ya dace da wannan ranar to sai sun fitar bata da zakka sai su fitar da zakka akan balance ɗinsu na account ɗinsu wannan shine hanyar da tafi sauki sai ya zamanto kudin da suka yi shekara an fitar musu da zakka wanda ma ba su yi shekara ba an gaggauta fitar da zakkarsu wannan ita ce fatawar malamai a nan yadda zai zamanto ba sai ka ɗauki nauyin cewa kowane kuɗi idan ya zo ba za ka yi ta bibiyarsa ka ga yaushe ne ya cika haulinsa ya cika shekararsa ka fitar masa da tasa zakar wani kudin da ya shigo shi ma ka rinka tracking ɗinsa kana bin sa har sai lokacin ya ka fitar masa da zakar akwai mashakka a cikin wannan matuka saboda haka wannan shine fatawar da malamai suka yi ba malami ɗaya ba da yawa daga cikin malaman malamanmu na saudiya duk yawanci fatawar su kenan kuma haka ɗin shine ya fi dacewa da sauƙi wajen aiwatar da wannan farilla wallahu ta'ala a'lam to sai wannan kuma shi kuma tambayarsa ya ce an yi tattaunawa ta ilimi kan za a yi tahiyatul masjid a wajen masallaci ranar juma'a ko a'a don allah wanne ya fi ƙarfin hujja abinda ya fi ƙarfin hujja don game da tahiyatul masjid a wajen masallaci wanda ya hada da haraba da kuma titina da suke kaiwa ya zuwa ga masallaci shine ba za a yi mata tahiyatul masjid ba ba za a yi tahiyatul masjid ba saboda ita tahiyatul masjid an kayyade ta da shiga masallaci ne idan dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a guda biyu a hadisin Jabir idan jaa ahadukum ahadukumul jum'a wal imamu yakhutub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wal yatajawwaz fihima idan ɗayan ku yazo masallaci alhali liman yana kutuba to kada ya zauna sai yayi raka'a biyu a sannan ya takaita su kaga duk abin ce masallaci an kayyada abin da shiga masallaci shi yasa aka ce mata tahiyatul masjid to shi ku harabar ita ku harabar masallaci da tituna da suke kaiwa ga masallaci ko da sau ya sadu da su ba sa ɗaukar hukuncin masallaci domin wanda yake da janaba zai iya shiga ya zauna a wajen ba tare da ya saba ma Allah ba shi ko masallaci mai janaba ba zai shiga ya zauna a ciki ba in yi haka ya saba ma Allah saboda haka wannan hukunci na tahiyatul masjid ya keɓanta da shiga cikin masallaci ne don haka ranar juma'a idan mutum ya zo kafin a yi hudba to zai iya yin nafila kamar yadda ake so a raya wannan lokaci da yin nafilfili a matsayin cewar nafila ce da mutum yake yi wadda take ba kuma nafila ba rati ba ba don ita sallar juma'a ba ta da sunna rati ba kafinta amma ana yin nafila mutlaka kamar yadda aka ruweto ayyukan sahabbai irin su aqil ibn abi talib da sauransu da kuma ma athar inda aka ruweto na az-zuhri a cikin al-muwatta cewa sun kasance magabata idan suka zo masallaci ranar juma'a suna ta yin nafila har sai umar ya fito radiyallahu anhu lokacin yana amirul mu'minin to sai su kame su daina yin nafila yayin da liman ya fito ya hau kan mimbari to don haka idan mutum yana sallah a waje idan mutum ya zo ya zauna a wajen masallaci zai iya yin nafila amma ba a matsayin tahiyatul masjid take ba matsayin nafila ce mutlaka amma yayin da zai zo liman ya riga ya fara khutba to ba zai yi nafila ba sai ya zauna kawai saboda lokacin da liman yake khutba ba a yin wani aiki in ba sauraron hudu ba ba illa tahiyatul masjid ita ma saboda umarni da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a hadisin Jabir wanda yake a cikin sahih Muslim saboda haka wannan shine abu wanda yake mafi inganci ta fuskar dalili ta fuskar dalili wannan shine mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to sai kuma wannan yace malam dan Allah a ja hankalin ɗalibai masu karatu wajen ta'ammali da Qur'ani kamar ba ɗalibai ba don wasu idan sun zo wajen majalisi sai su miƙe kafa kuma su sa alkur'ani a kan singalalinsu wato a kan ƙaurinsu kenan wannan yana baya daga cikin girmama alkur'ani baya daga cikin girmama alkur'ani mutum ya rike alkur'ani ya ɗora shi a kan cinyarsa ko kuma ya rike shi da hannunsa alkur'ani zancen allah ne babu kamarsa kuma idan mutum ya tozarta alkur'ani idan da gangan ne wannan zai iya fitar da shi daga musulunci saboda haka ake yayi yin abin da yake zai zamanto wulakantawa ne da rashin girmamawa ga alkur'ani littafin allah bai kamata a ɗauki alkur'ani kamar yadda ake ɗaukan sauran littattafai ba bai kamata a ɗauke shi kamar yadda ake ɗaukan jarida da sauransu ba sannan akan maganar allah da ya ce kar mu kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke kiran kawukanmu kamar Muhammad to malam Allah ya kira shi da Muhammad Muhammadun Rasulullah ya maganar take karin bayani a baka ina jin bai fahimci maganar ba ai Allah madaukakin sarki cewa ne bai ce ya Muhammad ba abinda nace kenan amma ya kira shi Muhammadun Rasulullah ya ce Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار ياتي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والذين آمنوا دكما الله مدعوكين سركي سورة محمد ياتي وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كما ياتي مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد duk kaga wannan ambatansa ake da suna amma ba kiransa ake ba ba a ce ya muhammad ba kamar yadda aka ce ya ibrahimu ya adam ya nuhu ya hudu ya nuhu ya musa ya isa ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi shi ba a ce masa ya muhammad ba Allah bai kira shi haka ba sai dai yace ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila amma bai ce ya muhammad ba wannan yana ɗaya daga cikin fuskokin da alƙazi iyad ya nuna na fifikon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya bayyana ya bayyana yanda shi akan kansa ya girmama shi masa yake yin wato yake yi masa abinda shi ne ya bashi wannan matsayin da ya dace da shi wajen kiransa yake nuna masa karramawa da darashtawa da martabawa to ya in har Allah maɗaukakin sarki haka yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to mu kuma ina ga mu ta za a yi mu ce ya Muhammad amma wai wannan ba ana nufin mai suna Muhammad ba a ce masa kayi Muhammad zo a'a ba shi ba ne ai ba albarkar sunan ya samu amma shi dai salawatullahi wasalamuhu alai Allah ya hana ka ce yayin da yake da rai ka kira shi ka ce ya Muhammad ko ya Ahmad ko ya hatta ma da alkunyarsa kace ya abul qasim a'a sai dai kace ya ayyuhar ya rasulullah ya nabiyallah haka shine ma'anar wannan aya dan haka babu in ka fahimci bayanin babu cin karo da abin da na faɗa sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malin ilimi da nisan kwana mai albarka malin nefa ne suka zo unguwarmu suka saka mana mita ta kati kuma kuɗin ya ƙare mun je siya sun ce ba su yi programming dinta ba malam idan muka hada ta direct mun yi laifi a sharuwa lafiya a kun yi laifi muka hada direct kun yi laifi don sayarwa suke yi dukiya ce bai kama Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kada ku ci dukiya ku wanda suka imani kada ku ci dukiyar ku ba da haƙƙi ba da hanyar wato ba da haƙƙi ba ita wannan wutar sayarwa ake yi to in ka sa direct ka ce za ka ɗauka ba ka biya ba kenan saboda haka ka ci kudin sata kenan ka yi sata ka yi ƙwace ka yi zamba cikin aminci tun da zamba ce inda ba sani ba saboda ka yi zamba cikin aminci akilul mali bil batil ne a guji wannan gaskiya muna ganin kamar dukiyar al'umma ce ba dukiyar al'umma ba ce kamfanin nan na kedko da suke da suke saya bal wato an ma yi tsarin daga central bank ake zabtare musu kawai daga wata ta yi daga wata ya yi kawai abinda za su biya transmission company wanda suke kawo wutar daga central bank ake yankewa daga cikin kudin ketco ake ba su saboda haka in an sha wutar ko an biya ko ba a biya ba wutar da aka ba su sai sun biya to ta za a yi su sun biya kai kuma ka kibiyan su kuma sun baka wannan rashin adalci ne bai dace da shari'ar Allah ba saboda haka wannan abin da kuka sai dai ku dauki a ku dauki dukkan matakai kan ku tilasta musu ku matsa musu kansu zo su hada muku wutar ku zo su hada muku mitar ku saboda wannan sha'anin ruwa wuta ya zama to abu na larura kuma wani ya daga cikin gaskiya aibin da ake da shi na su waɗannan kamfaninnika babu wato wajen da ake kai mutane za su kai kokensu babu consumer protection yadda ya kamata yanzu kaga kamar bankuna ai akwai consumer protection in mutane suka kai kuka suka kai kokensu babban banki ana daukan matakai kwanaki akwai bankin da aka caje shi tara saboda koke-koke da karin kaiwa a kansa tara ta biliyoyi ba miliyoyi ba biliyoyi aka ci shi tara kuma da yake bankunan sun san akwai wannan akwai sa wannan idan ba sa sake to kamata yi su ma kamfaninnukan da suke bada wannan wutan ya zama kan cewa hukumar bada wuta ministry of power sun bude waje wanda za a rinka koki amma ba zai yiwu ba a ɗauko mutane daga hannun hukumar wuta ta gwamnati a danka su a hukuma mai zaman kanta kuma a ce ba wanda zai sa ido ya tsaya ya regulating ɗinsu akwai ita kanta akwai shi kansa kamfanin electricity regulatory commission wannan duk haƙƙinsu ne su ya kamata a ce suna da ofisoshi da za a rinka kai koke irin wannan don kuma su ɗauki mataki a wannan kuma wani tarif wannan kuma abu ne na kasuwanci abu ne na kasuwanci wanda yake hukuma ya kamata a kai kuka a kan wannan amma don sun sa maka da tsada ai gara nasu bisa kai ta sayan janareta bisa kai ta sayan diesel kai ta sayan fetur kullum gara nasu ɗin duk da yake wannan abu ne kuma wanda yake hukuma dole ne ta duba saboda yanda tsananin yake ga masu ƙananan sana'o'i inda in babu wutan nan ko kuma aka ta in aka in aka ja in aka tsotse jininsu wajen biyan kuɗin harajin dukkan da wuya kaga sun samu fita ko sun samu riba akan sana'ar da suke yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana arziki da wadata amin to bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bal kadzabu bis-sa'ah wa'tadna liman كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا لهم فيها
Allah ya ce bal kadzabu bisaa bal wato bari wannan zancen nasu da suke cewa mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq bari kyale su da wannan zancen kadzabu bisaa sun karyata da tashin alkiyama wa a'tadna liman kadzaba bisaati sa'ira kuma mun yi tanadin wutar sa'ir ga duk wanda ya karyata da tashin alkiyama wato ba su kafirai da suke faɗan wannan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gama abin da yake shi ma daga cikin jinsin kafircinsu shine karyatawarsu da tashin alkiyama sun karyata da tashin alkiyama to wanda duk ya karyata da tashin alkiyama maganinsa wato ai masa narko to shine kuma Allah yayi wannan narko shine ban tsoro ya Allah ya ce mun tanadan ma duk wanda ya karyata da tashin alkiyama mun karya mun tanadan masa wutar sa'ir ɗaya daga cikin sifofin wutar jahannama ne as-sa'ir ita ce wuta wadda take ruruwa mai harshe wadda take wadda take habaka take ruruwa take zabalbala ita ce wadda take zabalbala mai harshe to an ce wannan as-sa'ir waɗansu daga cikin magabata sun fassara shi da cewa wato wani kwari ne a cikin wutar jahannama wanda wato take ruruwa take zabalbala take ta take ruruwa da harshenta a to Allah ya ce ya tanadar da wannan wuta ta sa'ir ga wanda suka karyata da tashin alkiyama as-sa'a an ambace ta da as-sa'a da nufin wato lokaci wanda yake iyakantacce shine wato sa'ad da Allah maɗaukakin sarki zai kawo wannan rayuwar duniyar ta ƙare kuma kowa da kowa da ke ban ƙasa ya ƙare dukkan halittu su ƙare ya zamanto babu wanda yake wanzajje rayayye sai alhayyul qayyum Allah jalla wa'ala alwahidul qahhar to wannan sa'a ce wadda take Allah maɗaukakin sarki yake cewa akadu ukhfiha na kusa na rufe iliminta wato ma'ana ya rufe iliminta hatta ga kansa saboda rintsinta a cikin ilimin gaibu a dukkan halitta suna tsorata da sha'aninta illa mutane da aljanu shi sa Allah ce faqulat fis samawati wal ard ta yi nauyi a sammai da ƙasa al'amarinta kamar yanda ya zo a cikin hadisi ingantacce duk ranar juma'a dukkan wata dabba sai ta kasa kunne tana sauraro ta ji za a hura ƙaho a yi tashin alkiyama don ranar juma'a za a saboda haka kullum a cikin dukkan allah ya sa musu a cikin asalin halittarsu suna razani suna kasa kunne su ji ko a wannan juma'ar za a yi tashin alkiyama sai mu mutane da aljanu mu ne marafkana ga falallu mun rudu da rayuwar duniya bal aka samu kafirai ma suna karyatawa da ita waƙalar ladina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce sa'ar alkiyama ba za ta zo mana ba to me Allah ya musu raddi a can sai ya ce kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib na rantse da ubangiji na wallahi sai ta zo muku masanin gaibu wato a tabbatar da hakikar anan kuma da suka yi inkarin sai Allah ya ce sai ya musu narko wa atadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira mun tanadar da wutar sa'ir ga wanda ya karyata da sa'ar alkiyama saboda tasirin wannan shine mutum a cikin asalin halittarsa yana tsorata yana razana daga gaskiyar da ake gaya masa da ban tsoron da ake masa akan abin da zai zo ya same shi a gabansa domin hanyoyin da ake shiga cikin zuciyar da gaskiya take shiga cikin zuciyar dan adam suna da yawa wani lokaci ta tunanin kwakwalwa ne wani lokaci ta kuma wato ta zuciyarsa ne abinda zuciyarsa take ji da shi take a tsorata ko take razana ko take so ko take farin ciki ko take bakin ciki da shi wato ya zamanto ana mukhatabar zuciya ne ana zance da zuciya wani lokaci kuma asalin halittarsa ake zance da ita shine fitra to duk hanyoyi ne asalib ne na alkur'ani kaga wani lokaci sai ya rantse yace ga gaya musu na rantse da ubangiji na za ta zo to a gaya maka wannan a ƙwarƙwashi zuciyarka to ga akwai lokacin da wannan maganar idan ka ji an faɗe ta sai ka ji kamar zuciyarka za ta kece kuma wannan shi ne sanadiyar da mutum zai yi imani kamar hakim ibn hizam ne ya ce lokacin da ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alkur'ani da ya ji Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun sun an halice su ne ba daga wani abu ba ko ka su ne suka yi halitta wannan gaskiyar da ya ji ta faɗa sai ya ji zuciyarsa kamar za ta tsage farkon shigar imani cikin zuciyarsu kenan to wani lokaci kwarjinin wannan rantsuwar daga Allah ko kuma ban tsoron da Allah ya yi da narko da ya yi shi ne zai sa wato sai razani ya shiga cikin zuciyar wanda yake da rabo wannan sai ya zamanto sanadiyar jawuwarsa zuwa ga imani to nan haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce yayi wannan narko cewar Allah ya tanadi wutar sa'ir ga waɗanda suka karyata da tashin alkiyama idza ra'atuhum min makanin ba'id ita wannan wuta ta sa'ira idan ta gansu daga waje mai nisa sami'u laha taghayyudan wa zafira sai su ji wato tafarfasar fushi gare ta wato tana tafarfasa don fushi su ji wato sautin tafarfasar tata wa zafira da gurnaninta azzafir shine farkon gurnanin jaki yayin da yake yayin da zai fara wannan kukan nasa to haka za su ji kukan wutar jahannama daga nesa an ce daga nesa domin a nuna cewar wato tafiyar da za a yi da kafirai kafin su shiga cikin wutar jahannama shi kansa wata azaba ce daga nesa an koro su ana jan su mala'iku suna kora su korawa wadda take da tsanani da da ingizawa wannan kansa korawar azaba ne kuma suna cikin tafiyar tun daga nesa za su rinka jin gurnanin wutar jahannama za su rinka jin tafarfasa fushinta fushin da take yi cewa ga waɗanda suka kafirce ma Allah ga waɗanda suka ƙiyadda da Allah ga waɗanda suke musun samuwar Allah ga waɗanda suke musun tashin alkiyama to tana wannan fushin saboda fushin har tafarfasa take yi to a cikin wannan hali haka za su zo a jefa su cikin wutar jahannama Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyiqan idan aka jefa su a cikinta a bugire wanda yake wato dayyiqan wato kuntatacce wato wuri ne wanda yake mai kuntata muqarranina ana masu gwama su da juna a daure da auhunalika subura to anan sai su rinka kiran asara suka rinka kiran halaka asubur shine halaka da asara me ma'anar subu wato kiran halaka suna cewa ya halakar mu ya asara yau ki zo yau ne ranar zuwanki wato in akwai wata asara da halaka yau ne asara da halaka ta shafe mu wannan kukan da suke da kiran da suke yi suna tsammanin shine zai sauƙaƙa musu azaba Allah ta'ala ya ce la tad'u al-yawma thuburan wahida a wannan rana kada ku kirawo halaka guda ɗaya wadu'u suburan kafira ku kira halaka mai yawa saboda duk kiran da kuka yi na halaka wannan ba zai muku maganin komai ba wato wannan suranta yadda shiga wutar jahannama zai kasance ne bayan jin gurnaninta da tafarfasar fushinta daga nesa to sannan kuma idan aka zo wurga su za a yi a ciki saɓanin 'yan aljanna wanda za a shigar da su da karama za a shigar da su za a taho da su wa nahshurul yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda yayin da muke tayar da wato masu tsoron Allah ila rahmani zuwa ga sarki ar-rahman wafda a matsayin wato baki na girmamawa wato kamar yadda ake tare idan baki sun zo na girmamawa kun san yadda al'adar sarauta take a ƙasar hausa idan wani sarki ya zo zai ziyarci wani sarki sai a je can wajen gari a yi tare da manya-manyan hakimai ko shi kansa sarkin da kansa ya je ya taru wannan sarkin sannan bayan an gaishe shi sannan a wuce gaba shi kuma ya biyo baya to muttaquna masu tsoron Allah in za su shiga aljanna haka za a tafi da su kamar wato tawaga wadda take ta girmamawa to su ka waɗannan kafirai bayan an ingiza su idan suka zo shiga wutar jahannama wato jefa su za a yi a ciki kuma idan aka jefa su a ciki wato za su shiga waje ne zayyakan takurarre kamar yadda Allah ta'ala ya ce innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada ita wuta wato ana rufe ta a gare su ne wato an rufe ba ta da baki an rufe farkonta an rufe ta kamar yadda kaga pipe a fi amadin mumaddada a cikin wato al'amudai wanda aka miƙe su kamar yadda kaga pipe haka za a sa su wanda daga cikin attabi'in ya ce wato kamar yadda ake cusa ƙusa a cikin bango haka za a tura su cikin wutar jahannama ɗin a matse haka za su shiga a matse babu zancen watayawa kuma a matsadin haka muƙarranina an haɗa su tare da jinsi tare idan mazinata ne sai a hada su tare da wanda suke zinar da su idan masu bautar fir'auna ne sai a hada su tare da mabiyan fir'auna idan masu bin celebrities ne a cikin kafirci haka za a hada su da celebrities a cikin kafirci sannan kuma tare da shi shaidanun nasu da ya zamanto shine wanda yake tare da su haka za a hada su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fa bi'sal qarin ya farkon aya take a cikin suratu zuhruf a lokacin da za a hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqaini fa bi'sal qarin har sai idan sun zo mana inji Allah a cikin wuta sai su ce ina ma dai a ce tsakani na da kai nisan da ke tsakanin mahudan rana ne guda biyu wato mahudanta ta karshen kudu da mahudanta ta karshen arewa a ce wato nisan ya isa tsakaninmu alhali ku tare suke yace fa bi'sal qarin tintir da wannan abokin haɗi wanda aka haɗa mu suka ake haɗa su tare wato haka za a haɗa kafirai da waɗanda suka yi zalunci tare da su a nan duniya tare da kuma shaidanin nasu shi yasa Allah ya ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun wannan rana ba zai amfane ku ba cewa ku kun kasance kun yi tarayya a cikin azaba wai a ce mutuwar yawa kaka wannan ba za ta yi amfani ba don kowa gani yake tasa azabar ta ishe shi to a cikin wannan Allah ya ce haka za su da'au hunalika subura sai su rinka kiran halaka da asara ya halaka ki zo yau ga halaka ta zo yau ga asara ta zo to Allah ya ce mala'iku za su ce musu la tad'ul yawma thuburan wahida kada ku kira halaka daya ku kira halaka mai yawa saboda wannan ishara ne ga cewar halakarsu ba za ta ƙare ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit mutuwa tana zo masa daga ko'ina amma ba mai mutuwa bane duk azabar ta isa ta sanya masa ya mutu amma kuma ba zai mutu ba saboda launi ne na azaba iri iri saboda haka Allah ya ce kada ma ku kira ɗaya ku kira da yawa domin wato ma'ana ba za ta amfane ku ba wato babu tashin hankali babban arzikin ɗan adam fa a rayuwar duniya cewa in yi haƙuri ko mai tsanani mai wucewa ne saboda haka ake son haƙuri to ita ta ranar lahira haƙuri ba zai mata amfani ba Allah ta'ala ya ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku shiga ku ƙonu cikin wutar jahannama ku yi haƙuri ko kukir ko kar ku yi haƙuri duk ɗaya ne a gare ku babu tashin hankalin da yafi wannan cewa haƙuri ma ba zai yi amfani ba to saboda haka ina mutum zai sa kansa abin da yake gaban abin da yake gaban wanda ya kafirce ma Allah kenan to sai Allah ya ce ul adhalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida al muttaqun ce ne shin wannan abin da aka faɗa na wutar jahannama da halin da waɗanda suke cikin ta za su shiga shine alheri ko ko aljannat dawwama allati wu'ida al muttaqun wadda aka alƙawarta ta ga masu tsoron Allah nan an ce khair asalin ma'anar hayir shine mafi alheri to in aka ce mafi alheri wato alherin ya tabbata a bangarorin guda biyu sai dai na ɗayan ya fi na ɗayan yawa to tsakanin wuta da aljanna kuwa ai babu zancen akwai alheri a wuta saboda haka ma'anar a zalika hairun wato shin akwai sifar wannan wutar ita ce alheri ko ko wutar jahannama ko ko aljannar dawwama ita ce alheri wutar jahannama ko kaɗan ba alheri ba ce babu alheri a cikinta komai ƙanƙantarsa wato ba ta sifantu da sifar alheri ba ballantana a ce alherinta bai kai alherin aljanna ba babu alheri ko nasisun kwabo a cikin wutar jahannama to shi yasa ma'ana wannan wato aljannar dawwama ita ce alheri allati wa'idal muttaqun wadda aka alƙawarta ta ga masu tsoron Allah kanat lahum jaza'an wa masira ita wannan aljannar ta kasance wato sakamako a gare su wa masiran da kuma makoma ita ce makomarsu wato ta kasance tun alokul mahfuz Allah ya rubuta cewa duk wanda ya ji tsoron Allah wato aljanna ita ce tasa wani man khafa maqama rabbihi jannata ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa akwai aljannatu guda biyu jinsi guda biyu na aljannatu wanda wato launi ne nau'i na aljanna nan Allah ya kira ta jannatul khuld aljannar dawwama alkhuld shine wato abinda baya karewa wato za su zamanto a cikin wannan aljannar babu zancen mutuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi hukunci yan wuta suka shiga wuta yan aljanna suka shiga aljanna sai mala'ika ya kira yace ya ahlal janna khuludun la maut ya ahlan nar khuludun la maut ya ku yan aljanna dawwama ce babu mutuwa ya ku yan wuta dawwama ce babu mutuwa to aljannar aljannar da aka yi ma almuttaquna alqawari wato ita ce aljannar dawwama ma'ana ba za su taba jin tsoron kan cewa ba za su taba wato tunanin cewar za su gushe arzikin da suke ciki zai zo ƙarshe ba saɓanin jin daɗin duniya din jin daɗin duniya in kai tunanin ajali in kai tunanin mutuwa to sai ka ji bakin ciki wani sabon bakin ciki ya zo maka din jin daɗin duniya in kai tunanin gushewarsa kamar mulki in kai tunanin gushewar mulkin ko kuma lokacin karɓa da karɓa ya kusan ƙarewa 2023 ta kusan zuwa to sai tashin hankali ya zo wannan ɗabi'ar haka arzikin duniya yake to ita kuwa aljannar dawwama ce babu zancen tunanin cewar wato akwai gushewa ga waɗanda suka shiga ciki to kuma wannan mukarana ne Allah ya yi tsakanin azabar jahannama da kuma ni'imar da ke cikin aljanna yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato ni'imomin aljanna a cikin suratu safat tun inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa inda ya faɗi sakamakon aljanna ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin ula'ika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im inda har a ƙarshe bayan ya faɗi sifarta ya ce afama nahnu bimayyiti illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin inna hadha lahuwa al-fawz al-azim limithli hadha falyamal al-amilun sai Allah ya ce adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqqum to yanzu wannan shine yafi kyau a wato karɓar bako ko kuwa bishiyar zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلقها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون كاقا الله يسفنت يتي كمرنا إني أذلك خير أم جنة الخلد التي يوعد المتقون أتشنكم سي الله يتي أذلك خير أم شجرة الزقوم bayan an soma faɗan aljannan sai aka ce to wannan shine ya fi alheri ko kuwa bishiyar zakum wadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta fitina ga azzalumai waɗanda suke ‘yan wuta wato hudarta ka annahu ru'usu shayatsin kamar kawukan shaidanu ne wato in aka ce kan shaidan ka san wani abu ne mummuna ba wanda ya taɓa ganin kan shaidan amma kawai a ce maka kan shaidan ka san wani abu ne mummuna wannan ya daga cikin tashbihin alkur'ani uslubin alkur'ani na abinda baka gani ba amma a ce kamarsa saboda an san a zuciyarka abinda zaka suranta na kan shaidan wato wani mummunan abu ne shi yasa da za a ce mutum ya zana shaidan a ce maka ka dauki alkalami ko fensir ka yi zane ka zana kan shaidan kowa za ka ga irin mummunan abin da zai zana to ita wannan hudar wannan bishiyar haka take tal'uha ka annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una min halbutun daga ita za su ci su cika cikunan su thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim sannan akwai kwararar ruwan zafi tafasasshen ruwa a gare su shine za su sha domin su kora wato wannan mummunan abincin da suka ci wal iyad billah to a can da aka sai aka bayyana ni'imar aljanna sannan aka zo aka kamanta da cewa daidai take da azabar wuta nan kuma da aka bayyana azabar wuta sai aka ce daidai wannan shi ne ya fi alheri ko ku aljannar dawwama a ciki an yi ishara da cewa ita aljannar dawwama dinnan wato ga masu tsoron Allah aka tanade ta ba ga masu tsoron Allah kun ga yanda zai nuna cewar kowa zai iya zamantowa dan aljanna inda ya ji tsoron Allah ba a ce ga larabawa ba ko ga farar fata ko ga hausawa ko ga gabar fata ko ga mazaje ko ga mataye ko wata sifa wadda yake baka da ikon ka canza sai aka faɗe ta da abin da kake da ikon ka yi tsururi ka samu shine tsoron Allah tsoron Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah menene yafi komai shigar da mutane aljanna yace taqwallah wa husnul khuluq tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a ba abin da yafi komai yawan shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a to gashi muna cikin watan tsoron Allah kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun gashi muna fagen neman zamantowa masu tsoron Allah wanda ga irin sakamakon da ake dan haka kada mu sake kada mu sake mu koyi wannan darasi wannan makaranta da ake mana horo a cikin ta mu karbi wannan horon mu goge ɗabi'ar mu tsoron so ake mu zamanto almuttaqun a cikin wannan wata idan ba mu zamanto almuttaqun a cikin wannan watan ba yaushe za mu zama to ga irin abin da Allah ya tanadar mu almuttaqun yace kanat ta kasance wato tun fil azal Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz cewa ita wannan aljannan ita ce jaza'an sakamako sakamako ga waɗanda suka yi tsoron Allah shine sakayya ga wanda ya tsoron Allah kana jin kana son jin daɗin saɓon Allah amma ka ce inni akhafullah ina jin tsoron Allah kana son ka ji daɗin abinda masu jin daɗin sharholiya suke yi ka danne wannan ka ce na aljanna yafi to wanda yayi wannan shine Allah zai tanadan masa aljanna ta zamanto sakamakonsa domin duk wanda yayi irin wannan yayi yaki da zuciyarsa to yana da sakayya yana da sakamako kuma Allah zai bashi sakamakon tun a nan duniya Allah maɗaukakin sarki zai sanya shi ya rinka rayuwa rayuwar tsarki don babu rayuwa mai tsarki irin rayuwar mai tsoron Allah baya cuta baya zalunci baya ha'inci baya fitsara baya baya shegantaka duk wani abu wanda ka sani mummuna mai tsoron Allah ba a kansa yake ba duk wani abu wanda ka sani kyakkyawa kokarin da yake kenan saboda haka da, ya daɗaɗa a nan duniya ya faranta ma kansa ya faranta ma bayin Allah kuma ya faranta ma mahalicinsa tun a nan duniya sannan kuma don haka ya cancanci wannan sakamako da Allah yake kirari da shi ya yi cakul a zalika khairun am jannatul khuldi lati wa'ida almuttaqun sannan yace lahum fiha ma yasha'un a cikinta suna da dukkan abin da suke so abin da duk suke so a cikinta ya tabbata a gare su ai kowa daidai da gwargwadon martabarsa wannan dalili ne akan cewar samun dukkan abu muradin mutum ya samu dukkan muradinsa ba zai yi ba a nan duniya sai a aljanna wallahi duk mulkinka duk dukiyarka a ce duk abin da kake so za ka samu ba dai a nan duniya ba ba dai a nan duniya ba ka tsaya ka suranta ka suranta wanda ya fi kowa mulki a nan duniya ka gani ya samu duk abin da yake so ka karanta sirarsa ka karanta labarinsa ya samu duk abin da yake so ya rayu babu tawaye a kansa akwai abin da zai gaya maka cewa akwai ranar babu wata rana wanda yake ya kasa bacci saboda wani abu ya dame shi ya rasa abin da yake so ya rasa abin da yake masa daɗi ka duba duk wanda ya fi kowa dukiya ka gani ya samu duk abin da yake so babu shi yasa sai Allah ya sifanta aljanna da wannan lahum fiha ma yasha'un dukkan abin da suke so ya tabbata a gare su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratun nahal jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin aljannar dawwama wadda karkashin ta koramu suke gudana suna da dukkan abin da suke so a cikin ta haka nan Allah yake sakamako ga masu tsoron Allah to nan ma kaga haka yace lahum fiha ma yasha'un saboda haka na farko dai kasancewar a nan duniyar idan kana son duk abin da kake so kace zaka samu wannan mustahili ne babu wanda zai yi wannan saiwawa ka duba ka ga kan cewa babu wanda ya samu kai kuma ka rinka mafarkin zaka samu ai kaga wannan ita ce wauta ita ce wauta abinda kasancewa babu wanda ya samu kai kuma ka rinka tsammanin zaka samu to wannan wauta ce inda kadai ake samun wannan sai a cikin aljanna gashi da nassin abinda Allah ya faɗa khalidin suna masu dawwama a cikinta wato ba za su ba za su ba za a gusar da su ba kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan ya kasance alkawari abin tambaya akan ubangijinka ma'ana za a tambayi Allah wannan alkawari ya rubuta ma kansa ne ya ce a tambaye shi din ne ya yarda amma ai la yusalu amma yaf'alu ba a tambayarsa abin da yayi amma ya sanya ma kansa cewa ku tambaye ni ku tambaye ni gashi a cikin alkur'ani rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika Allah ka bamu abinda ka alkawarta mana akan harsunan manzanninka ba tambayar sa muke ba akan abinda yace to ai shine kana wa'adan mas'ula alkawari ne abin a tambaye shi to gashi a nan duniya suwaye suke masa wannan tambayar almuttaquna masu tsoron Allah mu'minai wanda suka ji tsoron su shirka da Allah haka zalika mala'iku ma suna tambayar musu Allah wannan cewa rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim Allah ka ba su aljannatai waɗanda kai musu alkawari da su da waɗanda suka yi ayyukan kirki na matayensu da 'ya'yayensu wa man salaha min na iyayensu da matayensu da 'ya'yayensu ka gani ba wai kawai su su kadai ba don jin daɗin ya zamanto kuma kan cewar wato waɗanda ake tare da su da iyaye da 'ya'ya da mataye duk ana tare kamar abu darda sahabin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce matarsa ummu darda ya ce a manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matar mutum a nan duniya in allah ya ba ta aljanna da ita da mijinta to tana ga mijinta na ƙarshe tana ga mijinta na ƙarshe sai ce ni ko ina sai ta ce ni ko ina so na zamanto matarka aljanna yace to kada ki aure bayana saboda haka gata kuma da sauran ƙuruciyarta gata ana magana kyanta amirul mu'minin sai dina mu'awiya sai zo ya nemi aurenta ya ce yana son ya aure ta sai ta ce a'a ta yi ma abu darda alkawari cewa in allah ya ba ta aljanna ta zamanto ta tare da shi a aljanna saboda haka ba za ta aure shi ba amirul mu'minin sarki fa ya zo ya ce yana son ta ta ce a'a ta yi ma abu darda alkawari sai sayid na mu'awiyar ya tura mata ya ce to tunda akwai sauran ƙuruciya ki lizimci azumi wato ki ta azumi kaga kamar matan annab sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin shi yasa aka cika da ba za su yi aure ba bayan sa kaga sayyidatuna aisha tana shekara 18 annab sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma bayan sa sai da ta yi ninkin wannan sai da ta a shekara ta 58 bayan hijira ta sai da ta kara shekara 48 akan shekara 18 fiye da zaman da ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma haka ta zauna zaman hakuri zaman jiran saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ma matan nasa yace ula kunna lihaqan bi atwalu kunna yada farkon wanda za ta sadu da ni wato ta zo ta haɗe tare da shi tun a aljanna ana tare ya ce wadda ta fi ku tsawon hannu sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tashi suna gwada tsawon hannunsu sai aka samu sauda ita ce hannunta ya fi kowace tsawo to wannan fa kun san mu nan ne an ce farkon wanda za ta mutu kenan sai hankali ya tashi ko ina su wanda wanda take gani ita ce farko ita ce tafi kowa murna domin mutuwar haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai aka samu bayansa zainab ummul masakin ita ce ta fara rasuwa saboda kasancewarta mai yawan sadaka saboda haka yana nufin mai wadda ta fi tsawon hannu wajen miƙawa wajen bayarwa don taimaka ma bayan Allah shi yake nufi to ka gani waɗan aljanna ni'imarta shine za ta tara hatta duk waɗanda suka yi amma aka ce wa man salaha wanda ya aikin kirki wa man salaha wanda ya aikin kirki shi yasa ake so a rinka roƙa ma iyalai da 'ya'ya al-islah Allahumma aslih ahli wa dhurriyyati kuma kamar yanda Allah ta'ala ya koya mana wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ka kyautata mun zurriyata wato zamanto salihai zamanto na kirki sai ku zamanto tare da su a cikin aljanna to wannan shine wa'adan mas'ula alkawari abin tambaya na'am
yawma ya'shuruhum wa ma ya'budu الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا
Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ka tuna ya rasulullah ka ambata ka tuna ranar da yake tayar da su zai tayar da su sune kafirai wama ya'buduna min dunillah da abinda suke bauta ma ba Allah ba fa yaqulu sai ya ce Allah jalla wa ala a antum adlaltum ibadi haula shin ku ne kuka batar da bayina waɗannan wato Allah ya ce masu waɗanda aka bauta ma ba Allah ba daga mala'iku da salihan mutane da kuma ma gumaka waɗanda suke marasa rai shi yasa ma aka dan an hada su ga baki ɗaya kuma da yake gumakan sun fi yawa sai aka rinjayar da su sai ya ce zai ce da abin da suke bauta ma ba Allah ba ba da waɗanda suke bauta ma ba Allah ba da abin da suke bauta ma ba Allah ba sai ya ce ku ne kuka batar da bayina waɗannan amhum dallus sabil koko su ne suka bace hanya wato su ne suka bace hanya ba tare da wato a kimsawar ku ba da dora su akan bautar bautar ku ba Allah ba qalu subhanak sai su waɗanda aka bauta ma ba Allah ba su ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka sun zo gaban Allah hatta wanda ba su da rai sun san Allah sun zo gaban Allah su ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka wato muna tsarkake ka ga barin abin da bai dace da kai ba a sanya maka kini da kishiya su yi mamaki kan cewa yaya za a yi ma a danganta bata a gare su a ce su ne suka batar bayan su ba sa ji ba sa gani ba sa magana suka ce ma kana yan lana an nattakhidha min dunika min awliya ai baya kasancewa ya kamata ya cancanta a gare mu mu riki waɗansu wani majibinci waɗansu majibinta ba kai ba wato ya zamanto su ne za mu dangantu ya zuwa gare su har mu ce su ne waliyanmu ba kai baya Allah walakin matta'atahu sai dai Allah ka rayar da su wa aba'ahum da iyayensu wato ka ba su jin daɗin rayuwa da su da iyayensu hatta nasu dhikr har sai da suka manta da ambato wato suka manta da wa'azin da manzanni suka zo musu da shi suka rayuwa ma an manta da addini kwata-kwata an manta da sakon annabawa saboda an samu tsawon rai da nisa tsakaninsu da annabawa wa kanu qauman bura kuma suka kasance mutane ne halakakku ba su da rabo to abin da yasa kenan suka bauta ma wani ba kai ba ya Allah to Allah ya ce faqad kadzabukum bima taqulun to gashi nan tabbas sun karyata ku da abin da kuke faɗa na kan cewa wato su iyayen gijinku ne fama tastati'una sarfan wala nasra dan haka ba za ku sami ikon kawar da azaba gare ku ba wala nasra wala hana wala taimako da zai hana saukar azaba a kanku wa man yadhlim minkum wanda duk yayi zalunci daga cikin ku ya ku mutane wanda ake gaya muku alqur'ani ya ku almukallafu wanda duk yayi zalunci daga cikin ku nudhiqu azaban kabira zamu dandana masa azaba mai girma wannan narko ne daga Allah wannan shi ma mashhadi ne na tashin alkiyama bayan an faɗi makomar sai kuma Allah ya dawo ya ce kafin ma aje sai Allah ya yi wannan tutsiye wato Allah zai tara waɗanda ake bauta ma ba Allah ba da mala'iku kamar yadda ya ce wa yau mai ashiruhun ma ya abudu na min dunillah wa yau mai ashiruhun jami'an sun mai ƙolu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakun kano ya abudu yayin da zai tashe su dukkaninsu sannan ya ce ma mala'iku waɗannan ku suka kasance suna bauta ma haka Allah zai ce ma mala'iku haka Allah kuma zai ce ma ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne kace wa mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata ababan bauta ba Allah ba qala subhana sai annabi Isa ya ce sarki ya tabbata a gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li ma laysa li bihaq baya kasancewa a gare ni na faɗa abin da yake ba ni da haƙƙi a kansa to anan ma Allah ya ce duk wanda hatta gumaka wanda aka sassaka haka za su zo su barranta daga waɗanda wato suke tarayya da su a cikin bauta iftabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u da kuma kamar yanda yace a a cikin suratun ayoyin suna da yawa da suke kama da wannan wanda suke nuna ababen bauta ranar alkiyama kafin ai hisabi sai Allah yayi wannan tsiye wanda duk suke bauta ma ba Allah ba Allah zai tsayar da su yace ku ne kuka batar da su kuka ce su bauta muku ko kuwa su ne da kansu dai suka suka bata to a nan wajen za su karyata su faƙad kazzabukun bima taqulun kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a nan wajen sun karyata ku da abin da kuke faɗa na cewa su wato ku iyayen giji ne to don haka dama da me aka bauta musu an bauta musu ne don su zamanto sun yi shafa'a wato su kai su zuwa ga Allah su ije azaba a gare su daga Allah to sai Allah ya ce fa ma tastati'una sarfan to ba ku da ikon kawar da azaba wala taimako cewa su shufa'a ne su zamanto sun yi muku ceto sun taimaka muku ba ku da ikon wannan to tunda ku haka ne wannan ya tabbata kun ga kun tabbata azzalimai ba ku sanya ibada a inda ya dace mata ba to duk wanda ya sanya haƙƙi ba a bigiransa ba to shine Allah ya ce wa man yadhlim minkum wanda duk yayi zalunci daga cikin ku wato ya sanya abu ba a bigiransa ba bai ba da bai ba ma mai haƙƙi haƙƙinsa ba kuma babban haƙƙi shine haƙƙin Allah kan a kaɗe tashi da bauta to Allah ya ce za mu ɗanɗana masa azaba wadda take mai girma Allah ka kiyashe mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka tayar da mu a cikin mutanen kirki Allah ka sanya mu a cikin mutanen a cikin watsatsu Allah ka tsirar da mu daga zalunci da azzalumai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ƴan uwan mu da ake musu rasuwa ƴan uwan su sun rasu Allah mun muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya ji kansu ya sanya aljanna mu koma su waɗanda kuma ba su da lafiya suna kwanciya a asibiti da kuma wanda suke kwanciya a gidaje ba su da lafiya muna roƙon Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta musu lafiya Allah ka yaye wannan annoba ta corona a cikin al'ummar musulmi baki daya Allah wannan tsanani da al'ummar musulmi aka shiga dangane da sha'anin ibadar hajji da umra Allah ka yaye shi Allah kawo saukinsa ga mahajjata da masu zuwa umra ya arhamar rahimin Allah ka bude mana kofofin falalarka da rahmarka Allah ka bude mana kofofin rahmarka a wannan wata mai albarka Allah ka taimake mu wajen kyautata bauta a gare ka Allah ka taimake mu wajen zamantowa masu sifar almuttaquna a wannan wata kuma wannan sifa ta dore gare mu har har zuwa ajalin mu ya rabbal alamin ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا اللهم أصلح إخواننا وأولادهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين